الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا يمشينا لنا العرباء ranar bakwai ga watan biyu na miladiya dubu biyu da bakwai ci gaba da karatun al'arba'una hadisan nawawiyya wanda muke gabatarwa a masallacin juma'a da ke hanyar maiduguri a unguwar tribune room a garin damaturu alhadisu tasi ashar hadisi na goma sha tara عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا الحديث التاسع عشر حديث لا قوم شاكرا عن أبي العباس عبد الله بن عباس daga abu abbas baban abbas wannan kunya ce ta shahararren sahabi Abdullahi bin Abbas sunansa Abdullah sannan kuma mahaifinsa shine Abbas bin Abdul Muttalib wanda mahaifin shi baffa ne ga manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan shi kuma da manzo alaihi salatu wa salam suna ‘ya'yan wada kani ne a lokacin da aka ce ibn Abbas to shi ake nufi so tari wasu sunaye sukan shahara da wasu ma'anar bin abbas shine dan abbas to abbas yana da yaya da yawa a cikin su akwai fadl a cikin su akwai kusan da makamancin su amma a duk lokacin da aka ce ibn abbas to shi ake nufi abdullahi bin abbas saboda shi ya fi shahara daga cikin 'ya'yan abbas bin abdul muballib abdullahi bin abbas ya musulunta ya karbi addinin musulunci yana dan kankani yana dan karami saboda lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama aka aiko shi ma'aiki to a cikin musulunci ne shi abdullahi bin abbas aka haife shi saboda haka yana yaruntansa ya karbi addinin musulunci wasu suna cewa ya karbi addinin musulunci ne tare da mahaifinshi ko kuma bayan mahaifinshi saboda shi mahaifin shi Abbas bin Abdul Muttalib musuluntansa ya yi jinkiri ya musulunta ne kusa da fatuhu Makka dab da lokacin da za a yi yakin buɗe Makka gabanin wannan ne mahaifin shi ya musulunta wasu suna cewa ya musulunta tare da mahaifin shi wasu na cewa ya riga mahaifin shi din musulunta amma abu ne wanda yake sananne a lokacin da ya musulunta shi yaro ne kankani ɗaya daga cikin fada'il na Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu shine wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya masa addu'a yake cewa Allahumma faqihhu fi din wa allimhu tawil ya roki Allah yake ya Allah ka fahimtar da shi addini ma'ana ya fahimtar da Abdullahi bin Abbas addini sannan kuma ya koya masa ya Allah ya sanar da shi tafsirin Qur'ani shi yasa a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi bin Abbas yana ɗaya daga cikin ƙwararru a fagen tafsirin Qur'ani saboda roƙon Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya masa sannan shi Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu yana ɗaya daga cikin masu yawaita rawaito hadisi a gun manzo abinda malaman hadisi suke kiransu da suna al-muktirun masu yawaita rawaito hadisi saboda haka ne ya rawaito hadisi sama da dubu saboda duk wanda ya rawaito hadisi sama da dubu a gun manzo zai shiga layin waɗannan sahabbai waɗanda ake kiransu al-muktirun Abdullahi bin Abbas kenan ya hada waɗannan abubuwa guda biyu shi ƙwararre ne da addu'ar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya masa fagen tafsirin Qur'ani yadda Abdullahi bin Abbas za a karanta masa wata aya daga cikin ayoyin Qur'ani ya fito da wani hukunci a cikin wannan aya mutane sukan mamaki suna cewa wanne hukunci wanne hukunci ne ke cikin wannan aya aka fitar haka على المثال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه duk lokacin da aka zo taro na keɓantattun sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama manya-manyan sahabban manzo za a tattauna kan wani harka sai ya kama hannun abdullahi bin abbas yana dan karami yana dan saurayi sai ya shigo da shi ciki to wannan yasa wasu suke ganin a yaya wannan taro ne na manyan mutane amma umar yakan iya kama hannun wannan yaro ya dinga shigo da shi cikin wannan taro to duk da ba su yi magana ba amma umar bin khattab sai ya fahimci cewa akwai wannan magana a kafa sai wata nan yake so ya nuna matsayin abdullahi bin abbas a gunsu sai ya karanta suratul nasri shine bismillahir rahmanir rahim ita ce bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba sai yace da sauran manya-manyan sahabbai waɗanda suke tare yace ne kuka fahimta akan wannan sura wannan sura ne take karantarwa wasu suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sani wasu suka ce a surar bishara ce ga musulmai cewa za a yi za a ci makka da yaki a mayar da makka garin musulunci duk suka farfaɗi abin da za su faɗa sai umar bin khattab ya ji daga kansa yake da shi abdullahi bin abbas wanda yaro ne kankani a cikin su yace ne ka fahimta a cikin wannan sura sai abdullahi bin abbas yake cewa a yake cewa yake cewa ina ganin cewa sura tana magana ne akan kusancin kusancin ajalin manzo sallallahu alaihi wasallam surar tana magana ne akan manzo sallallahu alaihi wasallama ya kusa rasuwa sai ka baki ɗaya suka yi mamaki suka ce a ina ne ka fahimci cewa a ina ka fahimci cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ajalinsa ya kusa kuma a cikin wannan sura sai abdullahi bin abbas ya ce musu ai kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa duk lokacin da ka ga nasara cin nasara da mayar da makka garin addinin musulunci kuma kaga mutane da yawa suna shiga addinin musulunci ka yawaita tasbihi saboda idan mutum ajalinsa ya kusa to ana bukatan ya kara ibada ya ƙara kwazo na ibada saboda ne saboda idan ya mutu ba shi da wani inkam na lada shi na duk wani hanyar da zai samu ya dan samu wani lada ya rike to tunda kuwa yana ga alamun lokaci ya kusa a gare shi sai ya ƙara kwazo ya yawaita ibada yawaita na ne na sallah na firfiri na azumi yawaita aikin alkhairi to saboda kusancin ajalinsa ne da ya zo Allah subhanahu ta'ala ya ce masa fasaddih bi hamdi rabbika wastaghfirhu ka yawaita tasbihi tare da gode wa ubangijinka subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wastaghfirhu ka yawaita istighfari saboda wannan nasara da mayar da makka garin addinin musulunci alamomi ne na kusancin ajalinka abdullahi bin abbas sai ya bada wannan tafsiri wanda manya-manyan sahabbai ba su fahimci cewa ajalin manzo ya kusa da wannan sura din ba sannan idan muka duba cikin surar iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fi dinillahi afwaja afwaja فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أف أف أف وجاءنا أف وجاءنا إن كربو تاجي كربا إن كدوب معنى ستبايا zai ba da ma'ana ne na ja'a wafa ja'a wafa ma'anar ja'a wafa din nan shine ajali ya zo kaga afwaja din afwaja a haka idan ka faɗe shi zai zama to afwaj jam'i ne na fawj wato jama'a haka yawa amma ka karance shi ta baya zai baka ja'a wafa ma'anar ja'a wafa shine ajali ya zo ko cikawa ya zo kaga kenan a isara wannan sura ta yi isara zuwa ga kusancin ajalin manzo sallallahu alaihi wasallama to ta nan ne sai su sauran manya-manyan sahabbai suka san dalilin da yasa Umar bin Khattab yakan iya yake dauko Abdullahi bin Abbas yana dan karami yake shigo da shi cikin mijin wanda manyan sahabbai da su kadai suke yi Abdullahi bin Abbas a yana ɗaya daga cikin al'abadala al'abadala tul arba madama hadisi idan suka ce al'abadala tul arba wasu sahabbai ne wanda kansu daya kowannen su kuma yana yawan rawaito hadisi sannan kowannen su sunan su Abdullah idan aka hada su su hudu su ne suke kiransu al'abadala na farkon su shine Abdullahi bin Umar na biyu shine Abdullahi bin Amr na uku shine Abdullahi bin Zubair na hudu shine Abdullahi bin Abbas waɗannan su hudu kowanne sunan su Abdullah dukan su kuma kansu daya sannan kowanne su ya rawaito hadisi sama da dubu a gun manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa ake kiran su al-abadala al-imam suyuti a alfiyarsa ta ilmul hadisi yake cewa والبحر وابن عمر وعمر وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن, دون ابن مسعود لهم أباد لا وغلقوا من غير هذا ما لنا anan waɗannan su hudu yake su ne waɗanda ake kiran su al'abadalatul arba'a wani abin mamaki abin al'ajabi da ya faru lokacin da abdullahi bin abdullahi bin abbas ya rasu lokacin da abdullahi bin abbas ya rasu to sai aka ga wani tsuntsu ya fita an zo an an masa samba an kawo an sa cikin makwancinsa kowa yana gani daga cikin waɗanda suka kai shi makabarta wani tsuntsu ya fita a cikin likafan shi ya fita kowa yana ganin wannan tsuntsun ya luluka sama har ya bata wannan tsuntsu din wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan al'ajabi wanda ya faru lokacin da Abdullahi bin Abbas ya rasu wasu ke cewa wannan ilimin da yake tattare da shi ne wanda sun masa fassara daban-daban wani abu ne da zai ɗauki lokaci bayani akan wannan babban sahabi daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma shi da mahaifinsa Abbas bin Abdul Muttalib Allah subhanahu wa ta'ala ya kada yardansa a gare su kada yace كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يتناكسا شيء أبايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وترانا فقال سيدي يا غلام يا كيار يا غلام يا كيار inni u'allimuka kalimatin inni u'allimuka kalimatin yace ya kai wannan yaron yana nufin Abdullahi bin Abbas yace ni zan sanar da kai wasu kalmomi ma'ana zan sanar da kai wasu maganganu wasu nasihohi waɗanda za su amfane ka a nan duniya da lahira a nan ya ce ya gulamu ne yana nufin Abdullahi bin Abbas saboda a ka'idan larabci idan kana so ka kira mutumin da ka san shi shi kadai kake so ka kira to za ka ba wa sunan idan rufa ne ko sunan da kake so ka kira shi da shi gulamun in ka ce gulamun sunan kowanne yaro ne inda manzo ya ce ya gulaman bin nafsi ma'ana ya kira kowanne yaro kenan ya kira kowanne yaro ni kowanne yaro ya ansa ya zo da shi yake to amma tunda ya bashi zamma ya gulamu ya kai wannan yaro wato shi Abdullahi bin Abbas kenan yace inni u'allimuka kalimatin zan koyar da kai zan karantar da kai wasu kalmomi a nahawu idan aka ce kalima ana nufin word wato kalima guda ɗaya ba sentence ba kalima kenan amma wani lokaci kalima yakan iya zuwa da ma'ana na sentence ma'ana na jumla kenan misali inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa kalla rabbir ji'uni kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha rabbir ji'uni din Allah subhanahu ta'ala yake kalima ce yake fadanta alhali rabbir ji'uni ba kalima bace jumla ce saboda haka anan da yake kalimatin kalmomi ba wai gundarun kalmomi bane daidai kwa wasu jumloli ne haɗaɗɗu nasihohi ne waɗanda za su amfane shi a nan duniya da lahira daga cikin waɗannan jumloli na farko yace ihfazillah ya hafazka ka kiyaye Allah zai kiyaye ka a nan akwai takdiri ihfaz hududallah ya hafazka ka kiyaye dokokin Allah Allah subhanahu ta'ala zai kiyaye ka ba wai Allah kansa ba saboda larabci akwai takdirat akwai takdirat shi yasa wasu ke cewa laula taqdirat wal mahdufat la sara al himaru nahawiyan ma'ana ba dan a larabci akwai wasu abubuwan da ake cirewa wanda ya iya larabci ya san an cire su akwai wasu abubuwan da kuma ake sakawa wasu lokuta ba ba dan haka ba ko jaki ma zai zamanto ya iya larabci zai iya koyan larabci amma kada cewa larabci ba gundan abin da kake kallon sa bane kawai shi a'a in ka iya larabci to akwai lokutan da larabawa suke amfani da kalmomi gaba daya akwai lokutan da kuma sukan iya cire wasu kalmomi kai ka rigaya ka san lokutan da suke kawo kalmomin gaba daya ka san kuma lokutan da suke cire wasu daga cikin kalmomi irin wannan suna nan da yawa a cikin qur'ani idan mutum bai san larabci ba zai yi kuskuren fassara su misalin su a cikin qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa آه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى أنا wanda ya kasance daga cikinku yana kan bulaguro ne ko kuma ba shi da lafiya to ya rama ya rama azumin da yake ya ajiye su a wasu ranaku daban to akwai jumlan da aka cire saboda larabawa a irin wannan waje ba sa faɗan irin wannan jumla din asalinsa saman kana minkum maridan أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى wannan fa'abbara din babu shi a rubuce amma a tsarin larabci ga wanda ya iya balaga ya san da cewa a nan akwai takdiri wata wasu kalmomi da aka ce ma'ana wanda yake bulaguro ko wanda ba shi da lafiya ya ajiye azuminsa ya ajiye to azumin da ya ajiye din ya rama su a wasu ranaku daban bayan watan ramadana kenan bai ajiye ba ba shi kenan sai ne kace za ka yi bulaguro a jirgin sama wanne wahala yake dauke da bulaguro a jirgin sama da kace za ka yi azumi ka shi kenan ko za ka yi bulaguro a mota da AC za ka je Kano ko Kaduna ba wani wahala da za ka ka kace za ka yi azumi ka shi kenan magana ramuwa babu an gane to kaga fa asara din nan ba a faɗe shi ba amma kai da kai da larabci ka san akwai shi to kamar haka ne irin irin su da yawa ne a Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama anan da yake ifadillah ya fasta ai ihfaz hududallahi ya fakka ka kiyaye dokokin Allah Allah kuwa zai kiyaye ka a nan duniya da lahira wannan kuwa sanannen abu ne ayoyin Qur'ani sun tabbatar mana da haka ayoyi masu yawan gaske daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala ke cewa walau anna ahlul qura amanu mutanen garuruwan duniya gaba daya inda za su yi imani da Allah wattaqau su tsoraci Allah su bar abin da Allah ya hana su su aikata abin da Allah yake su yi la fatahna alaihim barakati min as-sama'i wal ardi za mu buɗa musu albarkatun sammai da kasai su da wahala talauci gunci da cututtuka da wasu abubuwa sun rabu kenan saboda me saboda sun kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye su ya ba su zaman lafiya ya ba su kwanciyar hankali ya ba su arziki da duk abin da suke bukata sai Allah ya ce walakin kazzabu sai dai mutane ba su yi imani ba ba su ji tsoron Allah ba suka karyata za ka ga musulmi ne yana jin ayoyin Qur'ani tamkar tatsuniya ma'ana yana jin su baya aiki da su ya dauki Qur'ani kamar wani tarihi ne kawai ko tatsuniya abinda yara suke sa ta zo mu ji ta ba wani abu ne wanda za a faɗa masa ya ɗauke ya aiki da shi ba ya zama tarihi da shi za ta walakin kazzabu amma mutane maimakon su imani su tsoraci Allah su kiyaye dokokin Allah Allah ya kiyaye su a duniya su ji daɗi a lahira kuma ya kiyaye su da shiga wuta walakin kazzabu amma karyata karyata ayoyin Allah ce fa khadnahum bima kanu yasbun sai muka rike su da sakamakon abubuwan da suka aikata a nan duniya da azabtarwa da sa musu kunci na rayuwa da rashin kwanciyar hankali da ma'yan fashi da fitintinu kala-kala da kuma aiko da mahukunta jagorori a zalimai wanda za su gana musu azaba su ci su ci zalin su zalunce su hake su ma ba za su ba su ba a lahira kuma ya azabtar da su cikin wuta shi yasa jin daɗin rayuwa na duniya yana da alaƙa ne da jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah ko da mutane misali ba su kiyaye dokokin Allah kai in fasular kawai kake kula da dokokin Allah to kai da tashin hankali kun rabu cututtuka a gidanka ba za a gansu ba tashin hankali ba za a gansu ba abin da za ka ci ka yi tsofani harkokin duniya wannan wani abu ne wanda baya dawo maka ake ba wanda kuma ya taba ganin ya taba ganin ka a kofar gidansa ka zo maula ko roƙo ko neman alfama ba wanda zai ganka Allah da ka tsorace su ka kiyaye dokokinsa to sai shi zai maka komai kawai ko da kai kadai za ka za ka kula da wannan to shi yasa hannun manzo sallallahu alaihi wasallam yake in fa billah ya fatka ai in fa hududallah ya fatka ka kiyaye dokokin Allah ka bi Allah sau da kafa to ya fatka Allah kuma zai kiyaye ka a nan duniya da lahira gaba ɗaya in fa billah tajid hududahaka tajid hududahaka in fa billah shi ma kamar na bayan ne in fa hududallah ka kiyaye dokokin Allah tajidhu tujahaka za ka samu Allah a gabanka ma'ana za ka je ka tarar da ubangijinka ka gajjar sakamakon aikin da ka aikata a nan duniya in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran za ka je ka gani saboda haka ka kiyaye dokokin Allah ka yi biyayya a gare shi فمن يعمل مثقال ذرة عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات في فضل الله يأخذك في فضل الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن ينفعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي في فضل الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا wannan shi ne lafazin wanda a wancan sati na fara karanta wannan hadisi sai muka samu uzuri muka yanke mun yi bayani akan abdullahi bin abbas wanda ake masa kunya da abul abbas shi ne abdullahi bin abbas bin abdul mutallib dan gidan babban manzo sallallahu alaihi wa sallama mahaifinsa ko abbas shi ne babban manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ne da hamza kadai suka tarar da musulunci kuma suka karbi addinin musulunci a gun manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin daga cikin babbannin sa Abu Talib da kuma Abu Lahab waɗannan sun tarar da musulunci amma ba su karbi addinin musulunci ba قال في عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقول لا كسنشي أبايا دا منزول صلى الله عليه وسلم وتلانا فقال سيدي يا غلام إني أعلمك كلمات يقول يا كيارو يا كيارو wannan yana nuna lokacin da ya ji wannan to yana ɗan kankani ne ya haddace ne daga baya kuma ya isar da wannan hadisi da manzo sallallahu sallama ya karantar da shi yace ya gulamu ya kai yaro inni u'allimuka kalimati inni u'allimuka kalimati ni zan sanar da kai wasu kalmomi idan aka ce kalimat tana ɗauka a wajen malaman na'au kalima kwaya guda ɗaya rak ko in aka ce kalimat jam'i amma yana zuwa a asalin lugha na kace kalima wato cikakken magana ya zo a cikin qur'ani a wurare da dama inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laqad wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin sai yace innahum lahumul mansurun innahum lahumul mansurun wannan jumla ce amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ta da kalima haka nan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa rabbirji'uni لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها كلمة أنا كلمة شيء أما أنا نجم أنا جملة إذا جملة تتبات رد ارجعون رد ارجعوني الله سبحانه وتعالى يكرا كلمة وهكذا أولا وجد يتي كلمات إن سوني أبوبون لذات زوء أنا كبا يفضل الله يفضل حرزوها كرشي sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira su kalmomi duk da jumloli ne saboda anan kalima ta zo da ma'anarta ne ta lugha ta asali ba ta zo ne da ma'anarta ta na'au ko kuma grammatical arabic ba to saboda haka anan aka ce kalimatin ai wasu jumloli masu fa'ida waɗanda za su amfane ka ni zan karantar da kai na farko ya ce infazillah ya faska ka kiyaye Allah ya kiyaye ka ma'ana ka kiyaye dokokin Allah ka bi Allah sau da kafa duk abin da Allah ya umarce ka ka aikata a rayuwarka ta duniya ba za ka haɗu da duk wani abin da zai bata maka rai ba bacin rai cututtuka ko wasu masifu ko wasu ko talauci ko ko ma menene abin da zai bata maka rai Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka zai kiyaye ka a lokacin da ka kiyaye dokokin Allah ayoyi da yawa sun zo a cikin Qur'ani waɗanda suke magana akan wannan batu Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya yake cewa walau anna ahad al-qura amanu wa taqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون mutanen garuruwa mutanen alkaryoyi inda za su imani na gaskiya za su ji tsoron Allah su bar abin da Allah ya hane su su aikata abin da Allah ya umarce su la fatahana alaihim barakatun min as-sama'i wal ard za mu buɗa musu albarkatun sammai da kasai ya kasance ba su da matsalar rayuwa na yau da gobe Allah subhanahu wata'ala ya ce walakin kazzabu sai dai mutane ba su yi imani na gaskiya ba ba su ji tsoron Allah ba suka karyata ayoyin Allah fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka rike su da sakamakon abin da suka aikatawa na munanan ayyuka da shi sa ana Allah yake fadin Allah ya baska haka nan Allah subhanahu wataala zai kiyaye ka in ka kiyaye dokokin Allah ka ji umarninsa ka nisanci hannunsa to Allah zai kiyaye ka a gobe kiyama ba zai shigar da kai cikin wuta ba wannan ko Allah subhanahu wataala yayi bayani a ayoyi masu yawan gaske إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آية ما فيها وعد في القرآن wanda yake nuna cewa duk wanda ya yi imani da Allah na gaskiya ya aikata ayyuka salihai a rayuwarsa ta duniya to ya tsira a gobe kiyama shi ne a nan manzo sallallahu alaihi sallama yawa abdullahi bin abbas wasiki wanda yake da karfi wasiki wanda zai hada masa duniya da lahira gaba ki daya yace ihfazillah ya hafaka yace ihfazillah tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah ka same shi a gabanka ka ka kiyaye Allah ka same shi a gabanka in ka kiyaye Allah za ka samu sakamakon abubuwan da ka aikata na alheri sakamakon nisancin abubuwan da Allah ya hane ka za ka zo ka same shi a lokacin da ka haɗu da Allah subhanahu wata'ala ayoyi da yawa nan ma Allah subhanahu wata'ala yake bayani cewa bawan Allah in ya mutu zai je ya haɗu da ubangijinsa illa iyaka yanayin haduwa da ubangijinsa din shi ne babu wanda ya sani ala ilallahi tasirul umur inna lillahi wa inna ilayhi raji'un da ayoyi masu yawan gaske akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa والذين كفروا أعمال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يعصبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه فوفاه فوفاه إصابة أولا آية الله سبحانه وتعالى ينا نونا منا ma'anar tarar da Allah shi ne ka haɗu da sakamakon ayyukan da ka aikata a rayuwarka ta duniya. Allah subhanahu ta'ala ya ce ba waje da Allah inda hu fawafahu hisaba ya samu Allah Allah subhanahu ta'ala ya cika masa da hisabi sakamakon ayyukan da ya aikata. kenan a nan ta ji haka kamar yadda ayar ta nuna za ta samu sakamakon sakamakon ayyukan da ka aikata a nan gaba da kai bayan mutuwarka ba wai haka kawai in ka gama rayuwarka ka mutu shi kenan magana ya gare kamar yadda arna ko kafirai ko kiristoci suke da wannan tunani na cewa wai duk zurubin da ka aikata a rayuwarka da duniya in ka mutu annabi isa zai dauke maka zai ɗauke zunuban gaba ɗaya ya lafta wa kansa kai kuma ka fito yanki babu wani sakamako ka shiga aljanna da wannan tunani ko kuma abubuwan da Allah subhanahu ta'ala yake fada a cikin Qur'ani na cewa kuka aikata kaza kuna da kaza kuka bar kaza kuna da kaza kawai zoliyar mutane ake yi ba gaskiya bane kamar da galibin mutane ayyukan a yanzu ke nuna haka in ka duba ayyukan da muke aikatawa za mu ga cewa tamkar Allah subhanahu wa ta'ala yana zolayar mu ne abubuwan da Qur'ani yake gaya mana manzo yake gaya mana kaman zolaya ne kawai ba abu ne wadal wanda yake da hakika ba dan idan mun dauke mun dauke shi abu ne wanda yake da hakika to abubuwan da muke aikatawa din nan ba za mu aikata shi ba to shi yasa anan manzo sallallahu alaihi wa sallama yake ka kiyaye shar'o'in Allah ka kiyaye dokokin Allah za ka samu sakamakon ayyukanka da ka aikata a duniya a nan gaba da kai bayan mutuwarka a nan gaba da kai bayan mutuwarka man amila salihan fa nafsi wa man asaa fa alaiha duk wanda ya aikata a aiki salihi aiki ne kyau to naci ne ladan aikin naci ne wa man asaa wanda kuma ya aikata munanan ayyuka fa alaiha to zunubin waɗannan munanan ayyukan a kansu ne ba a kan kowa za a rubuta ba wala tajiru wajiratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wannan wasiki ta biyu kenan ko kuma karantarwa ta biyu ta uku manzo sallallahu alaihi wa sallama yace masa idza sa'alta fas'alillah idza sa'alta fas'alillah idan za ka yi roko ka roƙi Allah ma'ana ka dogara da Allah subhanahu wataala shi kadai kada ka shigar da wani ya zamanto shi ne a gaba da rayuwarka duk abin da ya jawo maka kai ka ce Allah duk abin da ya jawo maka kai Allah ka roƙi Allah ka dogara da Allah kada ka yi dogara da kada ka dogara da mutane har wani sharin yake cewa wani sharin yana cewa ilallahi arju لا إلى لا إلى الناس إنني أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب yake cewa ilan lahi arju Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne nake nake fatan samun bukatuna a wajensa ba kowa ba wanda na sa shi a gaba ya biya mini bukata sai Allah subhanahu ta'ala shi kadai yace dalilin sa aran arda tabqa ina da duniyar tana nan wal akhillau tazhabu masoya ne wadanda nake ganin su ne in wani abu ya same ni za su warware ni suke fikewa a duniyar suke tafiya duniyar kuma tana nan abin da yake nufi dan kaje ka dogara da wani ka kwalla faranka a kansa komai in shi ya samu ka samu in ya rasa ka rasa to in ya mutu kuma ba in ya mutu ya farka duniyan kuma ne sai ne to wannan wani abu ne wanda musulmai a wannan zamani sun kaurace mata gabaki daya wanda yake nuna cewa Allah Allah da musulmai suke faɗa a wannan zamani kawai a harshen su yake bai bai je ko makogoro ba balle ya wuce makogoro ya ratsa zuciya musamman ka duba rayuwar 'yan siyasa za ka ga cewa mutum shi rayuwarsa ya cire alakar rayuwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala kawai wani shi ne rayuwarsa ai mutumin wani ne ai candidate ɗin wani ne wani shi yake yi ko kuma wane in ya samu mun samu gwamnati na in wane ya samu mun samu in kuwa wane ba mu samu bai samu ba mun shiga uku maganan Allah ga baki ɗaya ba sai kulle kulle da warware warware da munafurce munafurce wai da shi ne za ka gyara rayuwarka ba wai in Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara maka rayuwa ya gyaru ko da duk duniyar nan suka ke kamar da zai zo a ƙarshen wannan hadisi in kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai so maka abu ba to ba wanda ya isa ya so maka abubuwan da suke faruwa a Nigeria yanzu ya ishi 'yan siyasa wa'azi in suna da hankali in kuma suna da suna da tunani saboda menene za ka ga wasu sun zo sun dogara da wasu mutane sun bar Allah subhanahu wa ta'ala sun shirya munafurce munafurcen su kulle kullen su ga baki ɗaya ya zo ya tashi a banza kashe kashen kudin su waye duk ya tashi a banza saboda Allah ya nuna musu cewa ba abin da Allah yake so ne yake kasancewa ba abin da dan adam yake so shine yake kasancewa ba saboda haka za mu ga babu alaƙar zukatan musulmai da Allah a wannan zamani zukatan musulmai suna da alaƙa ne da wasu ba Allah ba kowa ya tashi baya cewa Allah ba shi da kyanta Allah kawai wani wane wane wane wane kawai in shi ya samu an samu shi ya rasa kuma ya rasa da yawa wasu kwantar da su aka yi ba a asibiti saboda wai wasu nasu ba su samu ba saboda haka sun halaka sun tabe sun yi asara ba za su iya rayuwa ba sun manta da wanda ya halice su sun manta da wanda yake arzika su yake musu komai sun manta da wanda inda zai rike arzikinsa su din da waɗanda suka dogara a kansu din gaba ki ba za su rayu ba amma wai a yau aka kawo maka labari ai ai an rusawa ne kawai sai ka faɗi nan take ka haɗe zuciya ka faɗi hawan jini eh wani ma har fitsari a wando saboda babu Allah a cikin zuciyarmu sai wani kawai wani nan tun da ya faɗi ni ma na faɗi to a gaskiya wannan wani abu ne ba wanda yake da hatsari wanda musulmi idan bai cire wannan a zuciyarsa ba to lalle ba shi da imani ba imani ba imani ga baki daya in har musulmi bai cire wani Allah a cikin zuciyarsa ba in bai hada alaka tsakanin zuciyarsa da ubangijin zuciyar ba to ya sani babu imani a tattare da shi saboda daga cikin rukunnan imani kamar da muka karanta a hadisi na biyu وتؤمن بالقدر, بالقدر خيره وشره imani da kaddara duk wani abin da ya same ka na alkhairi Allah ne duk wani abin da kuma ya same ka na sharri Allah shi ya daura maka babu wanda yake sai ya daura maka alkhairi ko ya daura maka sharri idan mutum babu wannan a zuciyarsa in wani yayi kiliya na yi kiliya in na samu in ya samu na samu in ya rasa na rasa to ya sani shi musulmi ne amma zuciyarsa ba musulmi bane shi musulmi ne zuciyarsa ba musulmi bai shi yasa a wata riwaya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-islamu an yuslima qalbuka lillah musulunci shine zuciyarka ya sallama wa Allah ma'ana babu alaka alakar zuciyarka da wani Allah alakar zuciyarka kawai da Allah ne shi kadai ba ka ganin wani Allah ba ka jin wani Allah kawai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kulillahumma مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير haka Allah subhanahu wa ta'ala bala amma musulmai sun karyata wannan aya a yanzu ko da ba su furta a harshen su cewa wannan aya karya ne ba rayuwarsu da mu'amalansu da ayyukansu yana nuna cewa ba su yi imani ko ba su yarda da wannan aya din ba saboda haka wannan karantarwa ne ta manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda wajibi ne musulmin da akwai wannan wannan gurbataccen tunani a zuciyarsa ya yi kokari ya yaki zuciyarsa ya fitar da komai da kowa a cikin zuciyarsa ya kasance zuciyarsa ba shi da alaka da komai ba shi da alaka da kowa sai Allah subhanahu wataala shi kadai ta nan ne zai ji daɗin rayuwarsa akwai hadisai da yawa a wannan babi منذ صلى الله عليه وسلم أول حديث يكي شوا لو توكلتم كما تتوكل كما توكل الطير لرزقتم كما رزقت الطير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكي دا كندو كلا دا الله zuciyarku ba shi da alaka da komai ba shi da alaka da kowa sai Allah shi kadai yace kun ga yadda tsuntsaye suka dogara da Allah suka cire komai a zuciyarsu sai Allah Allah ya arzita su to haka Allah subhanahu wa ta'ala zai arzita su in kana so ka tabbatar da wannan ka je ka nemo raraya ka nemo raraya ka tankada wani waje sannan kuma ka zuba ido za ka ga idan tsuntsu ya zo ya zo ya sauka a wannan waje din kai ka tankade wannan wajen da rariya baka ga kwayan hatsi ko dawa ko shinkafa ko wani kwaya da tsuntsu abincinsa ne zai ci ba amma kana zaune za ka ga tsuntsu ya sauka yana cika yana ɗauka yana cin abinci yana cin abinci sai abinci a wajen ya tashi kai ka tanka ne kasar wajen ka tabbata ba kwaya na abincin da tsuntsu zai ci kuma abun ya sauka kana ji kana gani ya ci abincinsa ya tafi saboda shi yana da imani ya sallama wa Allah cewa duk inda ya sauka Allah zai ci ya tafi inda ya saukan in ba abincinsa yana sauka Allah zai halicci abincin tsuntsun a wajen ya ci tashi cikin sa ko kaɗan baya shakka ko kokonto cewa zan sauka a wannan wajen in na sauka a wannan wajen ba zan samu abinci ba amma mu rayuwar mu mu musulmai a wannan zamani kamar ba musulmai ba a gangan jikin mu yana tare da Allah mu yi rukuni mu yi sujada mu yi komo amma zuciyar mu ya tashi daga Allah ya koma kan wasu to shi yasa anan manzo sallallahu alaihi wasallama a karantar wasa yace idza sa'alta fas'alillah in za ka roka ka roki Allah Allah subhanahu wa ta'ala ka roƙe shi duk bukatunka duk abin da yake damu ka roƙi Allah amma ka roƙi mutane ka dogara a gare su ka kwalla baranka a kansu sun samu ka samu sun rasa ka rasa to ka sani ba musulunci a tare da kai zuciyarka ba musulmi bane ko da kai kanka kana ganin kai musulmi ne al islamu ay muslima qalbuka lillah zuciyarka kuma bai sallamar wa Allah ba ba alaƙar Allah da zuciyarka shine manzo sallallahu alaihi wasallam yace masa wa idan ta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka nemi taimako da Allah ba da kowa ba cikin bayanin da ya gabata in za ka nemi taimako ka nemi taimako da Allah kada dai ka nemi taimako da kowa idan ka nemi taimako da wani Allah bukatar ka ya biya kai kana ganin bukatar ka ya biya to wannan bukatar taka kai ne a ganin ka bukatar ta biya amma bukatar bata biya ba me yasa bukatar ba ta biya ba saboda ka rage matsayinka da darajanka a wajen Allah ka nisanta da Allah nisanta mai yawa wanda ba za ka kusance shi ba idan Allah subhanahu wata'ala ya so ya jarrabe ka to zai zo ya jarrabe ka a wannan bukatar da kake ganin cewa ta biya ya nuna maka cewa bukata har yanzu ba ta biya ba mu musulmai a rayuwarmu a yanzu muna gani muna tunani muna jin abubuwan da yake yake faruwa ayoyi a cikin mu da yawa suna bayyana akan wannan abu nawa ne waɗanda suka je suka dogara da wani a ƙarshe Allah subhanahu ta'ala ya nuna musu shine ne yin ba wanda suka dogara a kansa ba nawa ne irin wannan nawa ne waɗanda suke ganin cewa wane tunda wane baya son sa ko kuma wane tunda ba wane ba shi yake yi ba a siyasance ya shiga uku ko ba zai kai labari ba kuma ya zai kasance shi ya kai labari irin wannan da yawa suna kasancewa kai a wannan a wannan hanya na dogara da Allah roƙon Allah neman taimako abun Allah shi kadai kai idan ɗan siyasa in yayi wasa wallahi tallahi sai ya zamanto murtad ya zamanto kafi saboda akwai abubuwa waɗanda a ganin mu muna ganin abun ma abubuwan masu sauƙi ne amma in ka aikata sai sai ya fitar da kai daga daga daga daga musulunci saboda akwai wanda nake jin labari a cikin 'yan siyasa yake cewa wai shi sakatare ne na dindindin fi sabili lai wannan ba suna Allah bane akwai akwai wani abu dindindin ne in ba Allah bane eh sunan Allah ne fa albaqi ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha babu wani abu dindindin sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai duk wanda yake yana da wani abu dindindin ya hada kansa da Allah ne abin da Fir'auna yayi da'awa uluhiyya faqala ana rabbukum al'ala shi ma irin sa yayi ittihai ko ya sani ko bai sani ba saboda sunan Allah ne dindindin an gane ko kuma a zo a ce wane wane ba abin da zai sa shi ya samu wannan matsayin nan sai in mutuwa ne yayi ba wanda yake zai hana shi samun matsayi kaza sai in mutuwa ne yayi ta shin mai faɗan wannan shine mai bada matsayi da zai bada garanti wani ya bude baki yake yadda na imani da Allah na imani da tashin alkiyama na imani da manzo haka na imanin wane zai zama kaza kaga ƙarya yake bai imani da Allah ba bai imani da manzo ba bai imani da ranar tashin alkiyama ba tun da ya ba da garanti wane zai zama kaza wane zai samu zai samu kaza an ce siyasa hauka ne kai amfani da siyasa ka fita kanka cikin musulunci ta inda baka sani ba siyasa hauka ne ai duk wani mu'amalan da za ka aikata addini ka shine gaba da kai ka dinga gudanar da wannan abu daidai da addininka kar ka yarda ka kauce in ka kauce Allah subhanahu ta'ala zai kayya ka a nan duniyar ya wulakanta ka lahira dama ba taka bane lahira dama ba taka bane a duniyar da kake ji Allah zai kayya ka ya wulakanta ka da kake magana akan mutuwa sai ranka kana ji kana gani a hana ka ba wai ba bukatar mutuwa to saboda haka gaskiya in siyasa sun wuce gona da ni lokaci ya yi da malamai masu karantarwa masu wa'azi su takawa 'yan siyasa birki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ta da shi shiya wanda kuwa bai shiryu ba a kafa masa hujja ya sani halin da yake ciki yana cikin hankali eh amma yadda wani kaman Allah a tsorace shi kaman Allah wani yana sallah mai gidanci a siyasance ya buga masa wani buga masa waya ya duba ya ga lambar da ya yanke sallan ya dauki waya kisa gidila wannan zaka ce musulmi eh ka tsoraci ne gidanka a siyasance ko mai gidanka a matsayi tamkar ko fiye da yadda kake jin tsoron Allah ai ka bar Allah in aka yi magana kuma kace kai kai musulmi ne eh wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin فقال وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ba za ka zama to musulmi ba sai ka dogara da Allah ba za ka zama to mumini ba sai ka dogara da Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron kowa ku tsorace ni ni Allah da na halice ku in har ku mu'minai ne ka zo ka mayar da mai gidanka ko kuma wani shugabanka a siyasance ko a gwamnatance tamkar wani Allah kana jin tsoronsa kamar yadda kake jin tsoron Allah kai ji ma da tsoron Allah sannan kuma ka kira kanka musulmi ku tafi tare da musulunci ko tare da imani daidai to da Allah wannan shi ne manufofin yahudu da nasara su yi amfani da siyasa ko da sunan demokrafiya su zo su raba su zo su raba musulmai da imanin su su raba musulmai da addinin wanda da yawa sun furta kalmomin da ya fitar ya fitar da su daga daga musulunci kalmomin zahiri malamai sun yi ijma'i duk wanda ya furta ire-iren waɗannan kalmomi to ya fita musulunci da yawa da yawa 'yan siyasa sun fuska a gani akwai wanda ya fito a nan Nijeriya musulman Nijeriya suna ji yake cewa wai Allah subhanahu wata'ala ba mai karban addu'a bane duniya kuma tana shi me ma'anar wannan gwara ma musulmai sun daina roƙon Allah Allah baya karban roƙo gayi sun yi sun yi sun yi a banza wai musulmi ne zai kaji wannan magana aya nawa ya ture da wannan maganar nan nasu eh وقال ربكم ادعوني استجب لكم إيه؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ina yasa waɗannan ayoyi da dubban ayoyi irin wannan a cikin Qur'ani akwai wanda kuma ya fito da sunan addini da sunan addini yake cewa duk abin da za a yi sai bukatar sa ya biya duk abin da za a yi ba kenan ko da Allah bai yarda ba bukatar su ya biya ko Allah bai yarda ba sai dai ran wannan kun tuni sanin abubuwan da kuna ji a gidajen rediyo ana ta farfada wanda ya fita a karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallama idza sa'alta fas'alillah an ce fas'al commissioner ne eh ko ko fas'al secretary eh fas'alillah in kuwa kabar wannan ba وإذا استعنت فاستعن بالله فاستعن بالله الله أكتب kaga lokacin da ka bar Allah ka koma gun wani to kama menene eh ka kama ganye ne kana kokarin dilo da shi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa aka ce asabu shine duk wani duk wani Allah wanda ake ba shi tasiri ake ganin ya isa zai iya shine a larabci ake kiransa asabu duk wanda kake ganin ya isa zai iya yi maka ba Allah ba to shi ake kira bagut duk wanda ya kasa cewa bagut wani Allah wanda yake ganin cewa ya isa wa yu'min billahi yazo yayi imani da Allah shi kadai Allah yake faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wannan shine yayi riko da igiya da take kowace igiya kwari igiya ne kwari wanda zai kama ya jilo igiyar ba za ta tsefe ba amma ya kuskura ya je ya kama wani wanda yake ganin mutumin ya ya isa ya isa zai iya yi masa to ya kama ganye ne duk wanda ya kama ganye kuwa ko yau ko gobe ko an jima yake yana bilo to lalle sai ya tsinke da shi ya fado kuna gani da idanu waɗanda suka kama wani Allah Allah subhanahu ta'ala ganyen nan da suka kama suka dogara da su suka mayar da su Allah suke tsoron suke tsoron su fiye da suke tsoron Allah za ku gani Allah subhanahu wataala zai wulakantar da su za su faɗi a wannan lilon da suke Allah subhanahu wataala ya wulakanta su wanda Allah subhanahu wataala yake bari yake bari shine wanda Allah ya dogara da Allah ya kama igiyar Allah ne kwari yake lilo wannan shi to Allah subhanahu wataala yana tare da shi to saboda haka anan manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa'alam anna al-ummata wa alam annal ummata aka ce al'umma mutane duniyar nan gaba gida ba rage komai ba kai in aka ce umma a larabci bai tsaya a mutum kare ba ma dabbobi umma ne tsuntsaye umma ne itatuwa umma ne aljanu umma ne kowanne umma umma ne dalili Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa duk wani abu ke motsi mai rai a bayan kasa ko kuma duk wani abu mai rufake wanda yake daji al'ummomi ne ko wannan su kaman ku to wa'alam annal ummata ba mutane ba ba a tara mutanen umma ne aljanu umma ne mala'iku umma ne dabbobi tsuntsaye itatuwa duk halittar Allah idan idan aka tara su ga baki daya lawun jama'at da za su taru ga baki daya ala an yanfa kuka da sheki akan su amfane ka da wani abu su ce sai kai sai wani lam yanfa kuka ba su isa su amfanar da kai ba ba su isa su baka wannan abu ba illa bi shay'i sai abin da kaskata ba kullahu daka sai abin da Allah subhanahu ta'ala ya rubuta wannan abu dama haka yake zaka same shi ba su suka baka ba وإن اجتمعوا وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء هكذا إن دا ذات تاروك باكي آية أكن سشوتر دكي أكن ولي أبو لن يضروك بس سشوتر دكي كومي با إلا بشيء قد كتبه الله عليك sai da wani abin da dama can Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta a kanka wannan abu zai same ka rashin lafiya ne talauci ne da komai da komai Allah subhanahu wa ta'ala dama ya rubuta maka zai same ka sai yasa Allah yake cewa kul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun yace ka gaya musu lan yusibana illa ma kataba Allah lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya kaddara mana wannan abu ne kadai zai same mu huwa maulana Allah shine ubangijin mu wanda yake aikata mana abin da ya so abin da ya kaddara wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun mumunai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai suke dogara